أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan rajab shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ta'arrudu shaitan li ayyuba alaihi salam daidai wannan gaba za mu tashi haduwar annabin Allah alaihi salam ayyuba da kuma iblis a la'anannan Allah annaba ayyuba alaihi salam shine annabin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labaransa a cikin alkur'ani a mabambanta surori kuma galibi abin da ya fi shahara a kan labarin annaba ayyuba shine jarraba da Allah madaukakin sarki ya yi masa kuma ya yi haƙuri Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi akan dukiyarsa ya jarrabe shi akan ‘ya'yansa ya jarrabe shi akan jikinsa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce mun gwada shi mun gwada shi mun jarrabe shi amma ya yi haƙuri Allah ya ce inna wajidnahu sabiran lallai mun same shi mai haƙuri ni'mal abd ma dalla da bawa irin annabi ayyuba alaihi salam innahu awwab haƙiƙa meme da al'amarinsa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akwai labarurruka da hikayoyi da kisoshi da malaman tafsiri suke bayarwa da yawa game da annabi ayyuba alaihi salam ma da yawa almuhaqqiquna daga cikin malami suke cewa galibi irin waɗannan labarai ba su inganta ba cewa annabi ayyuba irin jarrabar da Allah madaukakin sarki ya masa har jikin har jikin sai kan yi tsutsotsi saboda cuta tsutsa tana fitowa daga jikinsa wai ya ɗauke ta mai da ita ce ta ci gaba da cin arzikin Allah maɗaukakin sarki to malami suka ce duk wannan bai inganta ba amma dai ya tabbata Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi a gangan jikinsa dukkanin gangan jikinsa ya taɓu da rashin lafiya har ma yake cewa rabbi anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab Allah maɗaukakin sarki ya ce masa yace ya ubangiji hakika shedan ya shafe ni da cuta da kuma azaba wanda daga ƙarshe bayan duk Allah maɗaukakin sarki ya gama jarraba shi iyalansa gaba ɗaya sun halaka dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙare ya kasance ba shi da komai sannan gangan jikin shi gaba ɗaya ta taɓu duk yayi haƙuri ya jure ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya ta hanyar ba shi maganin da zai yi amfani da shi ya samu waraka Allah maɗaukakin sarki ya ce urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab aka ce masa ya ɗan yi shura ya ɗan harbi ƙafarsa a ƙasa inda ya harba ruwa zai tsatsago ruwa zai fito ta wajen ya ɗibi ruwan ya wanka da wani wani kuma ya shashi kenan sai duk wannan cutar ta tafi sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya dawo masa da dukiyarsa ya dawo masa da wasu iyalan nasa sakamakon haƙuri dai ga wannan cutar to annabi ayyuba ɗaya ne daga cikin annabawa da ake buga misali da shi wajen haƙurinsa da komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to za mu ji kissar da malam ya kawo mana anan game da annabi ayyuba alaihi salam yace rawa ibnu abi hatim fi tafsirihi babban malamin tafsiri ibnu abi hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa an ibn abbas daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda kala yace qala ash-shaytanu shaydan yace ya rab ya ubangiji sallitni ala ayyuba ina roƙanka da ka sallada ni ka bani iko akan annabi ayyuba قال الله تعالى سي الله مدوكين سركي yace da shi qad sallattuka ala malihi wa waladihi walam usallitka ala jasadihi na baka iko na sallada ka akan dukiyarsa da ƴaƴansa amma ban baka iko akan gangan jikin shi ba zaka iya samun dama ne kadai akan dukiyarsa da kuma ƴaƴansa amma gangan jikinsa tafi karfinka fa nazala sai shaɗan ya sauko wa jami'u junudihi da dukkanin sauran rundunarsa a wanda suke aiki tare faƙala lahum ya ce da su qad sullitu ala ayyuba to ku sani an bani iko da dama an sallada ni akan annabi ayyuba alaihi salam fa aruni sultanakum abinda nake so ku nuna min ikon ku ku nuna min karfin ku da abinda za ku iya yi fasaru niranan thumma saru ma'an nan da nan sai suka rinka juyewa suna komawa wuta wasu kuma suka juye suka koma ruwa fa bayna ma hum bil mashriqi idza hum bil maghrib wa bayna ma hum bil maghribi idza hum bil mashriq a lokacin da suke mahudar rana kankace ne sai su da mafadarta haka nan lokacin da suke mafadar rana kankace me sai su da mahudarta ma'ana suna nuna masa irin sauri da gaggawar da suke da shi wajen aiwatar da duk abin da yake so su aiwatar masa to daga nan ya ce fa'arsala ta'ifatan minhum ila zara'ihi sai ya aiki wasu daga cikinsu wasu jama'a daga cikin shaidanin zuwa ga amfanin gona annabi ayyuba alaihissalam dukkanin amfanin gonarsa da wanda yake ƙasa da wanda aka girbe ya aika su zuwa gare shi wa ta'ifatan ila iblihi ya aiki wasu daga cikin tawagarsa zuwa ga raƙumansa dukiyarsa kenan ta raƙuma wa ta'ifatan ila bakarihi wasu daga cikinsa ya aike su zuwa ga a shaninsa wa ta'ifatan ila ganimihi wasu kuma aka aike su zuwa ga kananan dabbobinsa akuyoyinsa kenan da dabbobinsa kanana kenan wa qala sannan sai iblis ya gaya wa mutanensa cewa innahu la ya'tasimu minkum illa bisabri to ku sani lalle annabi ayyuba alaihi salam a wannan kadami da ake ciki ba zai iya samun kariya daga gare ku ba illa bisabri sai ta hanyar haƙuri kawai don Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko a kan dukiyarsa da kuma ‘ya'yansa saboda haka babban abin da zai iya kare shi daga gare mu ko kuma ya kubuta daga sharrinmu shine kawai haƙuri amma abin da zai same shi fa sai ya same shi fa'atu bil masa'ibi ba'dha ala ba'd yace saboda haka ku zo masa da musibu wasu akan wasu wasu suna bin wasu ku zo masa da musibu kala kala faja'a sahibu zar'i sai ma'abucin gona wanda aka aika ya ƙona gonar annaba ayyuba alaihissalam ya zo masa faƙala ce ya ayyuba ya kai ayyub alam tara ila rabbika shin baka ga abinda ubangijin ka ya maka ba arsala ala zar'ika naran fa aharqatu ya tura wuta zuwa ga gonarka amfanin gonarka gaba ɗaya sun ƙone guda ɗaya bai sha ba thumma jaa sahibul ibli fa qala lahu sannan ma abucin raƙumancin shi ma ya zo ya ce masa ya ayyuba ya ka ayyuba alam tara ila rabbika shin baka ga abinda ubangijin ka yi maka ba arsala ala iblika aduwan fa zahaba biha ya tura makiya zuwa ga raƙumanka dukkaninsu sun kore su ko ɗaya ba su ban maka ba gaba ɗaya sun tafi da su sun maja a sahibul ganami fa ƙala lahu sannan sai ma'abucin ƙananan dabbobi shi ma ya zo ya ce da shi ya ayyuba ya ka ayyuba alam tara ila rabbika shin baka ga abinda ubangijin ka yi maka ba arsala ala ghanamika aduwan fadhhab biha ya tura makiya zuwa ga kananan dabbobinka gaba ɗaya sun kwashe su sun kore su sun tafi da su ɗaya basu bar maka ba wa tafarrada huwa libanihi fa jama'ahum fi baiti akbarihim duk da haka shedan bai hakura ba sai ya kadaita shi shedan din da ƴaƴan annabi ayyuba alaihi salam yayi kokari yayi makirci da kutungular da ya tattara su a gidan ɗaya daga cikin su dukkaninsu yayan ayyub annabi ayyuba alayhi salam gaba ɗayan su sai da ya san yadda ya tattara musu a matsayin mitin ko wani abin sai ya tattara su a gidan babban cikin su fa bayyana ma hum ya'kuluna wa yashrabuna yayin da ake zaune zama irin na yan uwantaka ana cin abinci ana nishadi ana shan abin sha idhhab batir rihu kawai sai iska mai karfi ta kada guguwa ta taso fa akhadhat bi arkanil baiti sai ta babbage fila-fila din gidan fa'alƙatu alaihim ta afko da su kansu gaba ɗaya sai kasance ginshiƙin gidan gaba ɗaya sun ɗaɗɗaga kawai sai suka faɗo kansu suna zaune suna cin abinci dukkaninsu gaba ɗaya sai suka rasu babu wanda ya kai labari faja a shaitanu ila ayyuba bi surati gulamin fi udnaihi qartan sai a shaidan ya zo zuwa ga annabi ayyuba alaihi salam a surar ɗan ƙaramin yaro amma a kunnuwansa guda biyu akwai ɗan kunne akwai ‘yan kunna guda biyu a nan da nan da ya sa a cikin kunnuwansa ƙala ya ce ya ayyuba ya kai ayyuba alam tara ila rabbika shin baka ga abin da ubangijin ka ya aikata maka ba jama'a bani ka fi baiti akbarihim ya tattara ‘ya'yanka dukkaninsu a cikin gidan babban cikinsu fa bai na mahum ya akuluna wa ya sharbuna yayin da suke cikin cin abinci suke shan abin sha idza habbatir rihu kawai sai iska ta kada a kansu fa akhadhat bi arkanil baiti ta daddage dukkanin ginshidan gidan fa alqatu alaihim ta afko musu da shi gaba daya a kansu sai shaɗan yace falau ra'aitahum hina ikhtalatat dima'uhum bi ta'amihim wa sharabihim yace kai abin nan abin takeici ko abin nan abin tausayi ina ma kaga lokacin da jinannakinsu da abincinsu da abin shansu suka cakuɗi suka zama abu ɗaya gaba ɗaya ina fata an fahimta ma'ana yana so ya ƙara sa masa takaici da jin haushi don ya samu abin da ake cewa aljaza shine raki faƙala ayyuba lahu sai ayyuba ya ce da shaidan fa aina kunta anta duk lokacin da wannan abin yake faruwa kai kana ina da har ka zo ka kawo labari ka ce duk wanda suke cikin gidan sun mutu kai kana ina a lokacin qala kuntum ma yace ina tare da su mana qala sai ce wa kaifan falatta to ya akai ka samu dama ka kubuce kowa ya mutu kai kadai qala sai ce in falattu kawai dai na kubuta ne eh na samu dama na tsira qala ayyubu sai annabi ayyuba alayhi salam yace masa anta shaytanu to kai shedan ne eh shedan ne kai tafi kaban waje ثم قال أيوب ثم قال أيوب سأنب أيوب عليه السلام يتي ana yawm ka hay'ati yawma waladatni ummi yace to yanzu kuwa yanzu kuwa na dawo yanayi na da ɗabi'ata da halina kamar yadda mahaifiyata ta haife ni ma'ana babu 'ya'ya babu dukiya ba komai ya dawo sufur kenan ba shi da komai faqama fa halaqa ra'sahu sai annabi ayyuba ya miƙe ya aske gashin kansa thumma qama yusalli sannan sai ya tsaya yana sallah duk da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya masa Allah maɗaukin sarki ya ɗauke dukiyarsa duka sannan ya ɗauke ‘ya'yansa gaba ɗaya a ba sai ya tashi zai yi sallah don ya gode wa Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta yawwa shi ne alhamdulillah ala kulli halin kenan eh haka mumini yake daman duk inda wata musiba ta same shi ko abin daɗi shi dukkaninsa a cikin godiya yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ajaban li amril mu'min al'amarin mamaki mamakin mumini mamakin al'amarin mumini fa inna amrahu kulluhu lahu khair shi al'amarin mumini dukkaninsa alkhairi ne a gare shi in asabatu sarra shakar fa kana khairan lah idan abin farin ciki ya same shi abin jin daɗi da zai faranta masa rai sai ya godiya ga Allah madaukakin sarki sai abin ya kasance masa alkhairi wa in asabatu in asabatu darra sabar fa kana khairan lah haka nan kuma idan abin da yake mara daɗi ya same shi to ba zai raki ba ba zai je rinka kai ƙara Allah wajen mutane ba ba zai rinka nuna cewa shi an tsane shi ba a'a ba zai je taimako wajen wani Allah ko bokaye a yi shirka a kauce hanya ba abin da zai kawai sai ya haƙuri sai hakan kuma ya zamto masa alkhairi sai annabi ya ce wannan al'amari da kuka na faɗa babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya wata goma shi ya tattara masa sai mumini shi sa duk wanda ya ga idan al'amarin alkhairi ya same shi ya gode wa Allah idan al'amarin shari ya same shi ya yi haƙuri ya mai da labarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya gode wa Allah shi ma to wannan ya farin ciki yana cikin mumini Allah maɗaukakin sarki ya samu daga ciki annabi ayyuba alaihi salam ya tashi yana sallah faranna iblisu rannatan iblis da duk wannan abin da annabi ayyuba bai girgiza ba sai yayi wani ihu shine ranna yayi ƙara rannatan ƙara mai tsanani sami'aha ahlus sama'i wa ahlul ardi dukkanin ma'abuta sama da ma'abuta ƙasa sai da suka ji wannan ƙara ta shedani thumma qara ila sama'i sannan sai kuma sama wajen Allah madaukakin sarki kenan faqala yace ay rabb ya ubangiji qad i'tasama fasallitni alayhi sai ya ubangiji duk wannan bala'i da masifa da na afka masa ya samu kariya daga gare ni babu abin da na iya samu na tasiri a kansa ka ƙara iya ka bani dama akan sa karo na biyu fasallitni alayhi ka sallada ni akan sa fa inni la astati'uhu illa bi sultanika ya ubangiji bani da ikon kaiwa zuwa gare shi sai da ikon ka qala sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi qad sallattuka ala jasadihi to na baka iko akan gan jikinsa kada ku manta a farko mai aka bada iko a kansa dukiyarsa da 'ya'yansa banda me banda gangan jikin shi to yanzu sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ba ya bawa shaydan iko akan gangan jikin shi ma zai iya samun tasiri akan ta amma sai ya ce masa wallam usallituka ala qalbihi amma ba zan sallada ka akan zuciyarsa ba iya gangan jikin ne kawai ka sa masa ciwo ka sa masa duk abin da zaka sama zaka sa masa a gangan jikin shi amma zuciyarsa tana nan a matsayinta na zuciyar annabin Allah mursali saboda haka kala sai shi dan fana zala ya sauka fana faka tahta qadamaihi nafkhatan sai ya busa sai yayi busa a karkashin kafar annabi ayyuba alayhi salam busa qarahaba baina qadamaihi ila qarnihi sai da duk tun daga tafin kafarsa har zuwa kansa duk ciwo da miki ya fito masa a jikinsa duk jikinsa ya zama miki ila karnihi fasara ƙarhatan wahida daga baya sai abin ya juye gaba ɗaya sai zama ciwo guda ɗaya jikin sai kasance gaba ɗayansa ciwo ne ba masa katsinki wa ulqiya ala ramadi hatta bada batnahu ya kasance hatta bada batnahu sai kasance ya fada akan toka har sai da sai da cikin sa ya fito saboda yadda tsananin saboda tsananin ciwon yadda ya tsananta a gare shi فكانت امرأته تسعى عليه ما تر النبى أيوب إذا تكسنت إذا كلي da ta rage masa wacce take masa hidima take kai kawo a kansa dama malaman tafsiri suka ce lokacin da abin ya samu annabi ayyuba alayhi salam kowa ya kowa ya guje shi eh kowa ya guje shi matarsa guda ɗaya ita ce ta kasance tare da shi amma kowa ya ga yanzu babu dukiya ba lafiya kowa sai ya tafi eh wannan ita ce ɗabi'ar mutane dama eh idan kana da shi kowa zai zo amma idan ya kasance babu kuma kowa sai ya guje ka yawwa wanda ka sani sai kai masa magana sai ya kawo da kai sai ya ce bai san ka ba saboda me yanzu ba ka da shi inda abin zai dawo kuma sai ya dawo ya lallabo sai ya dawo haka al'amarin mutane yake to sai kasance matarsa ita kadai take kaiwa da komowa a kansa hatta qalat har sai da tace lahu da shi amma tara ya ayyubu shin annabi ayyubu alaihi salam baka gani ba قدر الله نزل بك من من الجهد والفاقة يدا قدر الله مدaukakin sarki ta sauka akanka na tsananin rashin lafiya ga talauci ga babu ga wahala ma an bi'tu quruni bi raghifin fa ut'imuka ta yadda sai da na sai da duk yan abubuwan da suka rage min na kayan amfani na dabbobi duk sai da na sai da abubuwa na dan na ciyar da kai da raghif raghif wani abu ne na abinci da ake ci ma'ana kamar ta ce sai da na ci da kai na sai shinkafa na ci a sai da na sai da su na sai shinkafa don na ci da kai fada Allah ayyashu ya ka saboda ya annabi ayyuba alayhi salam ya kamata ka roki Allah madaukakin sarki ya baka lafiya kala sai annabin Allah ayyuba alayhi salam ya ce da ita wai haki kai canki kunna fin na'ma'i saba'ina aman yace mun kasance a cikin ni'ima tsawon shekara 70 fasbiri hatta nakuna fi dharra'i 70 aman shi ta saboda haka yan sai ki haƙuri mu kasance cikin bala'i har shekara saba'in shi ma fa kana fil bala'i sab'atin a lokacin kuwa bala'in da yake ciki shekara bakwai ne kawai kun ga saura shekara nawa kenan 63 akwai tafiya warawa ibn abi hatim aiban ibn abi hatim ya rawaito dai a cikin tafsirin sa an yazid bin maisara daga yazid dan maisara qala annahu qala yace lamma btuliya Allahu ayyuba alaihi salam yayin da Allah maɗaukakin sarki ya jarraba ayyuba alayhi salam bi zihabil ahli wal mali wal waladi ya tafiyar da 'ya'yansa da iyalansa da dukiyarsa wa lam yabqa shay'un lahu ahsana dhikr ya kasance babu wani abu da ya saura mai kyau wanda wanda ya inganta ambace shi a cikin abubuwan da yake da shi komai babu sun maƙala amma duk da aka sai annabi ayyuba ya ce ahmaduka rabb ahmaduka rabbal arbab ina godiya a gare ka ubangijin halittu gaba ɗaya allazi ahsanta ilayya wanda ka kyautata zuwa gare ni a'taytani al-mala wal walada ka bani dukiya da 'ya'ya falam yabqa min qalbi shu'batan illa qad dakhalahu zalika babu wani bangare ko gurbi a cikin zuciyata face sai da wannan 'ya'yan da dukiyata suka shiga ciki ya kasance dukiyata da 'ya'yana sun shiga cikin zuciyata ya kasance ina son su fa'akhastu zalika kullahu minni sai ka ɗauki waɗannan kuma gaba ɗayansu daga gare ni da dukiyar da ‘ya'yan gaba ɗaya sai ka karɓa wa faragat kalbi yanzu zuciyata sai ta kasance empty babu komai a cikinta sai kai kuma da dukiyata da ‘ya'yana suna cikin zuciyata ina ɗan jin su wani lokaci to yanzu ba sa na yanzu kai kaɗai ne ya ubangiji a cikin zuciyata falaisa ya hulu baini wa bai na kashe yanzu babu abin da zai shiga tsakanina da tsakani da tsakani tsakanina da kai ya ubangiji walau ya alamu aduwi iblisu billazi sana'ata hasadani ya ce da a ce makina iblis ya san abin da ka aikata min na ba ni dama in koma zuwa gare ka ka cokan gaba ɗaya da sai min hasada akan wannan al'amari ƙala ya ce falakiya iblisu min zalika munkaran sai ya haɗu da iblis bayan haka iblis yana ƙin wannan abin da allah maɗaukakin sarki wa annabinsa allah ayuba annabin allah ayuba alaihi salam game da shi to wannan ita ce kisar annabi ayuba alaihi salam tare da iblis idan aka shiga cikin alkur'ani kamar yadda na faɗa tun a farko Allah madaukakin sarki ya bada kissar asurori da ɗan dama akwai ta a cikin suratul anbiya'i haka nan akwai ta a cikin suratul sadiko da dai sauran surori da Allah madaukakin sarki ya kawo ta wanda ita wannan mata tasa daga ƙarshe lokacin da bashi da lafiya ta masa wani laifi ta wa annabi ayyuba laifi annabi ayyuba kuma yana rashin lafiya sai ya fushi sai alwashin cewa in Allah ya bashi lafiya ya samu sauki sai mata bulala ɗari ba ta an fahimta a cikin fushi tun da kun san mara lafiya galibi zuciyarsa tana sama to sai ce idan Allah ya bashi lafiya sai mata bulala ɗari to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya warkar da shi ya samu lafiya ya ji shi ragal kamar ba shi ba ana munna ana ta farin ciki to wa yake kuma ta ɗauka fansa ko bulala sai ya tuno kuma ayyawa Allah alƙawari zai wa matarsa bulala ɗari to sai rasa yadda zai yi ga farin ciki ga shi kuma ya yi alkawari wa Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya cika alkawarin dole a matsayinsa na annabin Allah to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mafita ya ce wa khudh bi yadika dhigfan fadrib bihi wa la tahnaf yace ka ɗauki ka dimtsi kamar a ce ciyawa guda ɗari sille guda ɗari ɗaya biyu uku hudu biyar har ɗari ka riƙe a hannunka sai ka buge ta da shi sau ɗaya ka shi kenan ba sai kai ka fara rantsuwar ka ba ina fata an fahimta sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin nan ya bashi mafita shi kenan abin da yake nan kuma wanda rantsuwar ta tafi annabi ayyuba alaihi salam daga cikin kissar kuma da annabi ya bamu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labari a kansa bayan Allah ya bashi lafiya ya warke ya zo yana wanka wata rana kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka masa ruwan farin zinari farin gwal aka rinka masa aka rinka masa ruwan su kawai rinka ganin fari na gwal na zinari suna sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari annabi ayuba kawai sai ba wankan ne ya rinka tattarawa ya rinka tattare su sai Allah madaukai sarki ce ya ayuba shin baka wadata da falalata bane akan ka yace ya ubangiji na wadata amma wannan ma falalaka ce ya ubangiji ina so saboda haka dan adam haka yake dukiya a wajen dan adam eh ba za ka rasa dan adam ba za ka raba dan adam da dukiya ba yawwa saboda haka duk wanda ya ce wai wani ya fiye san dukiya ko abin da ya kama da haka to ba daidai ba ne babban dai abinda ba a so shine kada duke ka ta halakar da kai ya kasance a shagalat na amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana to shine abinda ba a bukata amma dole mutum ya so dukiya ko dan ya sadaka ya yi zakka ya gina masallaci ya gina makaranta ya yi aikin hajji ya duk abin da ake yi da me da dukiya ana son dukiya shi yasa dole a tashi a nemi dukiya ta hanyar halak a tsarkake niyya kuma a yi abin da ya kamata da ita Allah maɗaukakin sarki ya ba mu masu albarka تعرض إبليس لعيسى عليه السلام حدور النبي النبي عيسى عليه السلام لكم إبليس روى أبو بكر الباغندي عن سفيان بن عيينة babban malami abubakar albagandi ya rawaito daga sufyan ibn uyaina ɗaya daga cikin malaman tabi'ai rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama kale ce laqiya isa ibn maryama iblis annabi isa alaihi salam ya haɗu da iblis فقال له إبليس سي إبليس يسيد النبي إيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك كيني وندا ربوبيرك جرمنت يا كي إندي كي أنت تكلمت في المهدي كيني كيزن تتن كانت كنزان غويو سبيا كانت أنك أرمي يارو ولم يتكلم أحد من قبلك باب ونوندي زنتي كافنك آه لوكتين ديكي تكنزان غويو قال sai annabi isa ya ce masa bal bar wannan zancen naka ar-rububiyyatu wal 'azamatu lil ilahi alladhi antaqani yace rububiyya da kuma girma da ɗaukaka wannan na ubangijin da ya bani dama ne magana ne ina ɗan ƙaramin yaron ba nawa bane saboda haka ni bani da rububiya aka ce rububiya shine a ikon halitta da ikon azurtawa da ikon kashewa da ikon samarwa shine rububiya annabi isa ya ce to wannan aikin Allah madaukakin sarki ne ba aiki na ba thumma yumituni sannan kuma shi zai kashe ni thumma yuhyini kuma sannan shi zai ƙara rayar da ni qala yace fa anta alladhi balaga min azami rububiyyatika anta tuhyi anta tuhyi al-mauta yace kai ne wanda rububiyar ka girmanta ya kai matuƙa kai ne fa wanda kake rayar da matattun nan qala annabi isa ce masa bal ar-rububiyyatu lillahi alladhi yumituni bar wancan zance rububiyya ta Allah madaukakin sarki ne wanda shine yake wanda shine zai kashe ni wa yumitu man ahyaitu kuma shi zai kashe wanda na rayar din sun mai yuhini sannan kuma ya ƙara tashi na idan ya nufata lokacin da za a yi hisabi kenan ƙala rahu iblisu sannan sai iblis ya ce da shi wallahi ina rantsuwa da Allah innaka la ilahu man fi sama'i wa ilahi man fil ardh yace lalle kai ne ubangijin wanda kai ne ubangijin wanda mutanen sama suke bautatawa kuma kai ne ubangijin wanda mutanen ƙasa suke bautatawa fasakhahu jibrilu bi janahihi sai mala'ika jibrili ya mare shi ya dake shi da ɗaya daga cikin fuka-fukansa famata na ha duna ƙarni sama duna ƙarni shams bai samu tsayawa ba sai da ya je can inda ƙahon rana yake can a wajen mafaɗar rana sannan ya mai birki ya tsaya saboda bugun da annabi da mala'ika jibrili ya masa saboda magana da ya faɗa babba ce magana ce da nauyinta ya kai tambihun mala ya ce faɗakarwa ma zakartuhu fi hadhal fasli wannan wannan tambayi yana da matukar amfani mala ya ce duk abin da na ambata a cikin wannan fasali na haɗuwar annabi annabawan Allah da iblis min al akhbari daga cikin labarai inna ma huwa min al isra'iliyat suna daga cikin isra'iliyat al ma'zun lana fi tahadduth biha wanda aka mana izini zamu iya ba da labari da su abinda ake cewa isra'iliyat shine labarin labarin banu isra'ila irin labarurruka da banu isra'ila suke hikaitowa daga cikin littattafansu to za mu zo mu ji tafsili insha Allah ta'ala akan irin waɗannan labarurrukan shin ya halatta mu bada labarin su ko bai halatta mu bada labari ba to amma sai malai yace irin wannan labarurrukan da muka kawo yana ɗaya daga cikin abin da shari'a ta bawa mutane izini akan su zamu iya bada labari da shi faqad rawal bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisi an abdullahi bin amru da abdullahi dan amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce balligu anni walau ayatan ku isar da sako daga gare ni ko da aya ɗaya ce abinda ka sani daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da aya ɗaya ce in ka samu dama kai ma ka isar eh isar da sakon Allah ba aiki ne na malamai kadai ba kowa gwargwadon abin da ya sani gwargwadon abin da zai faɗa kenan abin da ka sani kai ma idan kaga wanda bai sani ba sai ka isan masa shi ma idan kaga wanda bai sani ba sai isan masa to haka sakon Allah madaukakin sarki yake mamayewa wala haraja wa hadithu an bani isra'ila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku ba da labari daga banu isra'ila ku hukaito ku hikaito hadisi daga banu isra'ila wala harja babu laifi wa man kazaba alayya muta'ammidan amma ku sani duk wanda ya labari wanda ya min ƙarya da ganganci falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi mazaunin sa a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi wal isra'i wal isri wal isra'iliyatu mala yace isra'iliyat ala salafati aqsami zamu kalle su ne akan rabo uku a qismun kazzabahu alquran akwai rabon da alqur'ani ya karyata shi fa nahkumu bi kadhbihi saboda ka sai mu hukunci da karyar wannan labarin wa qismun saddaqahu alquran akwai kuma irin kasan da alqur'ani ya gasgata shi fa nahkumu bi sidqihi sai mu hukunci da gaskiyar wannan labarin wa qismun لم يحكم القرآن لم يحكم القرآن عليه بصدق أو كذب akwai kuma irin labarin da banu isra'ila sun ba da shi alkur'ani bai ce daidai bane bai kuma ce ba daidai bane fa hadha la nusaddiquhu wa la nukazzibuhu to irin wannan ba za mu ce ƙarya bane ba za mu ce daidai ba za kuma mu ce gaskiya bane wa yajuzu lana an narwihi mala yace irin wannan addinin musulunci ya ba mu dama ya halatta mu rawaito shi wa la'alla hadha alqisma huwa al-maqsud bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai ce irin wannan rabon mai bi shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi a faɗinsa da yace la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kada ku gasgata ahlul kitabi kada kuma ku ƙaryata su wa qulu idan sun bada labari ku ce amanna billahi mu dai mun imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ilaikum kuma mun imani da abinda aka saukar muku malai yace to wannan magana ta annabi sai ya ɗauke ta ɗora ta akan wannan kaso na uku irin labarin da alƙur'ani bai tabbatar da shi ba irin kuma labarin da alƙur'ani bai ƙaryata shi ba dama idan labari alƙur'ani ya tabbatar da shi wannan dole ka yi me ka tabbatar da shi idan alƙur'ani ya ƙaryata shi ma dole ka yi me ka ƙaryata shi to amma abin da alƙur'ani bai ƙaryata shi ba kuma bai gazgata shi ba to shine sai ya shiga cikin irin wannan abu idan suka bada labari akan sa kada ka ce ƙarya suke idan za ta iya a ce wahayi ne kuma na Allah kada kuma ka ce gaske ne za ta iya kuma a ce ƙarya ne yana cikin abin da suka harrafa suka baddala to sai kai shiru kawai a kansa za ka iya ba da labari a kansa amma ba tare da ka tabbatar da gaskiyarsa ba walaƙad bayyana ibn abbas na radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas hakika ya bayyana allah ƙara musu rida sababa zalika dalilin hakan faƙala ya ce la tas'alu alal kitabi kada ku tambayi ma'abuta littafi fa innahum lan yahdukum saboda ba za su iya shirye da ku da komai ba wa qad adallu anfusahum su da kansu sun batar da kansu da kansu saboda ka fatukazzibu bi haqqin aw tusaddiqu bi batilin sai ku je kuna ƙaryata abin da yake na gaskiya ko kuma ku je kuna gaskata abin da yake na ƙarya qala al hafiz babban malami ibn hajar al asqalani ce akhrajahu abdur razzaq bi sanadin hasan abdur razzaq ibn hammam as-sanani shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sana المصنف قال ابن بطال ابن بطال عن المحلب دقم المحلب هذا النهي wannan hani innama huwa fi su'alihim amma la nasta fihi an hana tambaye su ne game da abin da babu nassi akan sali anna shar'ana muktafin bi nafsihi saboda shari'a mu ta wadatu da kanta ba ta bukatar sai an koma shari'a alal kitabi an tambaye wani abu fa idza lam yujad fihi nassun fa fi an-nadri wal istidlali ghinan an su'alihim ko da ku babu nassi akan wani al'amari na addini akan a cikin shari'ar mu to cikin bincike da kafa hujja da wasu nassoshi ko kuma da wasu abubuwa da malamai za su ya wadatar game da tambaye su ba sai an ji ana tambaye alal kitab wani abin da ya shafi addinin musulunci ba wala yadkhulu fi nahyi su'alahum anil akhbar al musaddiqa li shar'ina amma duk labarin da yake yana gasgata wani abu na shari'ar mu wannan hanin bai shiga ciki ba babu laifi sai iya tambaye su akai والإخبار عن الأمم السالفة وكما لاباري أكان الأمم da suka gabata wannan shi ma za a iya bada labari a kansa dan baya shiga abin da yake na shari'a na shar'anta wani abu sabo a cikin addinin musulunci malai ce intaha maganar da aka dauko a cikin fatawul bari ta tike anan wajen Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu ji haduwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma kuma da shedani shi haduwar annabi da shedani insha Allah ta'ala zai kasance a cikin hadisai ingantattu ne ba irin labarai bane na banu isra'ila abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah mai saka da alkai ka da lafiya